وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na Masjid Da'wat wal Irshad domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka na Khulasatul Yaqin ina ji wannan mikron ba a sashi daidai ba a cikin wanne aka soka shi wanga kin a soka shi ku bude wannan ne yawa a cire wannan yawa sai a soka a duka duka za ka ce yawwa to sai a ce da su wannan ne aka yi haka wanda shi ba a da wadata shi na'am yawwa to yanzu ta ya yi rangaɗin to masha Allah a wannan majalisin namu mai albarka mai taken manzon Allah shine madubin rayuwar musulmi a yau muna sha tara ga watan jumadar afira ko ashirin ga watan jumadar afira hijira daga maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai shekarar miladiyya 2000 kuma wannan shi ne darasinmu na hudu a cikin wannan littafin mai albarka na kula su kudu da sira da tarihi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ba manta ba yau za mu tashi darasi na goma sha tara maji'i ƙorashin li'abi ɗalibin maratan saniya zakkowar ƙorashawa a wajen abu talib karo na biyu idan ba manta ba a darasin da ya gabata ƙorashawa lokacin da manzon Allah ya kira su zuwa ga musulunci ya bayyana kiran a karara bayan adatan a cikin kuskusniya ne ake jin shi to sai suka zo suka nemi abu talib da ya hana manzon Allah wannan abin da yake yi to yanzu wannan darasin zai nuna muna bayan sun tafi a can kuma sun ƙara komowa malam ya ce lamma ra'at quraishun استمرار النبي صلى الله عليه وسلم في نشر دعوته لوكتين da Qurayshawa suka ga ci gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen yada da'awarsa wa difa'i annihi anhu da kuma kariya da dan uwan mahaifinsa yake masa mashau ila ammihi marratan thaniya sun je zuwa ga dan uwan mahaifin nasa Abu Talib karo na biyu wa qalu lahu sai suka ce masa inna la biro ala shatmi aba'ina lallai mu ba za mu iya yin haƙuri ba akan zagin iyayenmu da ake yi wa tasfihi uqulina da kuma wautar da mu da ake yi wa aibi alihatina da kuma aibanta allolin bautar mu aibanta abubuwan da muke bauta fa'imma an tamna a ibna akhika imma ka hana ɗanɗan uwannan naka muhammadu game da abin da yake wa imma an ta'azana lana bi man'ihi ko kuma ka yi muna izini mu mu hana shi da kanmu an gane da kyau ko? kenan shi ne bukatar da suka zo a wajen abu talib a ba su dama su hana manzon allah in shi ɗan uwan ma'afin nasa ya ke hanawa fada'ahu ammuhu to a wannan lokacin dan uwan ma'aikin nasa tura ta kai bango yanzu sai yasa aka kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa talaba minhu an yamtani'a ya nemi manzon Allah da ya bari ya bar wannan da'awar da yake yi khawfan alaihi min quraish dan saboda tsoron kada quraishawa su cutar da shi kina shi yasa ya nemi da manzon Allah ya bari don tsoron kada ƙurashawa su fitar da mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam fa'abar rasulu sai mazan Allah ya ƙiya wa sai ya ce masa ya ce ma ɗan'uwan ma'aifin nasa wallahi la atruku hadha al-amra na rantse da Allah bazan bar wannan al'amarin ba hatta yuzhirahu Allah har sai Allah ya bayyana sa aw uhlika aw ahlika dunahu ko kuma a kashe ni dalilin wannan abu kenan sai dai ayi kulikulin kubura da ni bazan bar wannan abin da nake ba na da'awa domin umarni ne daga wa daga Allah madaukakin sarki faƙada lahu ammuhu to a wannan lokacin sai ɗan umar ma'aifin nasa ya ce masa idhab je wa kulma ahbabta ka faɗi abin da kake so fa wallahi la uslimu ka abadan na rantse da Allah ba zan taɓa ba da dama ba zan taɓa ba da dama a cutar da kai ba ana gane da kyau ko wannan yana mana yanda wannan ɗan uwan ma'aifin nasa yake mi yake son shi yake shi da shi ka yi ka kira ɗanka ka ce bar wannan abu ya ce sai dai a yi kulikulin kubura da ni ba zan bari ba in kai mai hushi za ka yi ko? to amma kun gani son shi da yake son da yake mamazan Allah sallahu alaihi wasallam ya sa bai yi hushi ba har ma ya ƙara ba shi goyon baya to kun sa abin da ya sa bai yi hushi ba dan ya san abin da ya sa manzon Allah ya faɗa mishi wannan maganar ba ƙarami ba ne ba ƙaramin abu ba ne dan bai san manzon Allah da ja'in ja da shi ba ya san manzon Allah da ya masa biyayya to tun da ya ga manzon Allah ya ciji akan haka ya san abin dan ba ta yiwa ne as'ila tambayoyi limadha mashat quraish li abi talib fil marrati thaniya dan ya sa qurayshawa suka je a wajen abu talib karo na biyu madha qalu lahu me suka ce masa da suka zo aha me suka ce masa da suka zo ya hana manzon Allah ko ko me ko ya ba su dama su su hana shi na to hal mana'ahu ammuhu to dan uwan ma'aikin nasa ya hana masa a bai hana masa ba bima za a jabar rasulu da mi manzon Allah ya ba da amsa lokacin da ya nemi ya bari ya ce ba zan bari ba sai dai a halaka ni ko bima za a jabahu amhu to shi da ƙarshe ɗan uwan ma'aifin ya ce izhabu je ka tai kai ta abin da kake yi to kun ma ahbabta na alkhulasa ta kaitawa mashat quraishun ila ammihi marratan thaniya quraishawa sun je wajen ɗan uwan ma'aifin manzon Allah Abu Talib karo na biyu liyamna'ahu min sabbi alihatihim dan ya hana su game da zagin abubuwan bautarsu alhali ba zaginsu ba ne yake kasan dama ita gaskiya ɗaci gare ta falam ya stati'u an yamna'uhu sai ba su iya su hana mishi ba wa maza fi sabilihi sai ya ci gaba da abin da yake na yaɗa musulunci ‘yan uwa darasin da ya kamata mu ɗauka a cikin wannan gabar shi ne a afubatu alal haq tabbatuwa akan gaskiya duk abin da gaskiya za ta shayo maka to ka tabbata a kanta ƙarshe ita gaskiya ita ke cin nasara suka ce ka faɗi gaskiya komi ta jayo maka kabiya ku shi yadda maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ake baya gare sa ake haɗa sa da wanda ya yi so hiyar da kowa don saboda su hana shi amma da ya san akan gaskiya yake ya ci shi ya tabbata a kai da haka inda kana akan gaskiya duk zargin mai zargi ko duk sabawar mai sabawa kada ya taɓa yin tasiri a gare ka a wajen me wajen barin wannan wani mai hikima yake cewa walastu binajin min muqala min maqalati ta'inin walau kuntu fi wadin ala jabalin wa'ar yace bazan taɓa tsere ma sukan masu suka ba ko da ko na ɓoye musu a cikin wani kogo saman wani dutse mai sarkakiyar tahiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqqi la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta yuzhira hatta yashara amrullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a koda yaushe a cikin al'ummata ba za a taba rasa wasu daga cikin al'umma ta wanda suke rike da gaskiya duk sabawar mai sabawa ba zai sa su saki wannan gaskiyar ba duk izgilin mai izgili bai sa su bar wannan gaskiyar ba misali lokacin da aka rayar da sunnar ɗage wando mai abba a faɗa ma masu ɗage wando ba masu sa wandunan kannan su ko barin gemi har yanzu ana yi sa hijabi da niƙami lokacin komi an faɗa musu amma dagewa da aka yi akan gaskiya yanzu har ya kai gama wasu wanda a da suke kyamar abin suna mi suna shawar abin a da babu wanda ya kai mc kyamar ɗage wando yanzu ko mc sun yi kowa ɗage wando duk da ba don allah ake ba allah gane da kyau ko idan ba a yi shayar masallaci ba a yi ta kasuwa wanda shi da kenan kenan dai a takaice gaskiya in kana a kanta ka riƙe kada suka mai suka ko tsanar mai tsana ta halaka ka sabka daga yadda kake 20 درسي لا 20 مجيء قريش لأبي طالب مرة ثالثة زوان قريشاوا أوجان أبو طالب كرو na uku ku ji fa karo na nawa na uku akai na farko akai na biyu akai na nawa na uku dama an ce mai son abinka ya hika dubara ko kowace irin dubara bullowa suke su ga dai yanda za a yi sun kawo mata abin manzo Allah cikas لما رأت قريش أن أبا طالب لا يريد أن يمنع ابن أخيه لوكتين da Qurayshawa suka ga Abu Talib baya son ya hana dan uwan ma'aifinsa ya dan dan uwan ma'aifinsa ma'ana ya hana manzon Allah akan da akan kira mashaw ilaihi bi Umara ibn al-Walid to sun je ma manzon Allah da Umara bin al-Walid wani saurayi ne daga cikin samarin ƙurashawa wanda ake ji da su cikin samari ne masu jarumta a lokacin to sai suka je da umara kin nan wa qalu lahu sai suka ce masa khudh hazal fata waladan lak karki wannan yaron umara bin walid mun baka shi a matsayin da wa aslim ilaina ibna akhika linaqtulahu ka ba mu dan dan uwan mahaifinka dan mu kashe shi ba sai kun gane da kyau ba ga ɗanmu mun ba ka yi zaman tona kai ka ba mu naka mu kashe shi hankali ma yana ɗaukar wannan to ku bari mu ji amsar shi ɗan uwan ma'aikin mu amsar abu talib fa qala lahum ammuhu sai a shi ɗan uwan ma'aikin nasu yace musu bi sama tatlubun kir da Allah wadai da abin da kuke nema atu'tuni ibnakum li urabbiyahu za ku ba ni ɗanku in yi muku renonsa in kula muku da shi wa otikun idini litaktulubu in ba ku ɗana don ku kashe shi ana gani da kyau ku wani shi ake cema alistifhamul inkari a taubihi mana ba tambaya ba ce wadda ke su ba shi amsa tambaya ce ta inkari da nuna aibin abin da suka yi ya za ku ba ni ɗanku in kula muku da shi ni kuma in ba ku ɗana ku kula ni da shi ai dan kuka ba zai taba zamantowa dan tsamiya ba ko ma'ana dana ba zai taba zaman dan wani ba zai taba zamantowa dana ba zai yanda aka yi wata ran sai an ce dan wane ne faraja'u kha'ibina sai suka koma a kaskance ma'ana suka koma a hasarance bukata bata cimma me yake da suna bukata bata samu ba war rasulu sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah lam yazal bai gushe ba mustamirran fi nashr al-islam yana ci gaba da yada musulunci wa ammuhu yadfa'u anhu shi kuma dan uwan ma'aikin nasa yana ba sa kariya as'ila tambayoyi limadha ja'at quraish li abi talib fi al-marrah ath-thalitha dan me yasa quraishawa suka zo a wajen abu talib a karo na uku har yanzu dan neman a ba su manzon Allah su kashe shi ne amsar ma za ƙalo lahu mi suka ce ma shi abu talib kin suka ce mishi ka ba mu muhammadu hukun mu baka wannan yara mu baka mamayi mu baka umara bi ma za a jaba to shi ɗan wani ma'aikin ya maida musu titir da allah waje ko za ku ba ni ɗanku in kula muku da shi kuma in ba ku nawa ku kashe shi ai wannan hauka ce halin tana an rasulu anhum har ya hana musu manzon Allah eh haka ya hana musu manzon Allah bai ba su ci ba al-khulasa takaitawa mali ce mashat quraish ila ammihi marratan salisa ƙuraishawa sun zo sun je a wajen ɗan uwan ma'aikin manzon Allah Abu Talib karo na uku wa talabu minhu an yuslimahu lahu kuma suka nemi ya ba su manzon Allah li yaqtuluhu dan su kashe shi fasaffahum sai ya wautar da su wa mana'ahum kuma ya hana su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban darasin da zamu doka a wannan gabar shine shiddatu hubbul walidaini li auladihim yana nuna mana yanda iyaye suke tsananin son wa son iyansu duk yanda ɗa ya lalace uwa da ma'aifa suna ne suna son shi duk yanda ɗa ya lalace ka jiho a nan shi ma kan shi ma'aifin bai yarda ba da abin da manzon Allah yake a kai amma duk da haka kuma ya hana ami ya hana a cutar da shi ana gane da kyau idan ya kasance iyayenmu suna son mu a haka ya kamata a ce kenan mun so su kuma mun nisanci dukkanin abin da zai cutar da su matukar akan gaskiya ne kenan game da iyayenka kada ka zamanto dan kuka mai sha uwarsa jiwa ana gane da kyau ko iccen mangoro mai zama mai jama uwarsa diyan mangoro masu jama uwarsu jiwa yanzu iccen mangoro in yana da iya yara ina su ina shi sai dai su zo su sha inuwa ko to amma an yana iya ha ba su su sha inuwa ba wani ma ba zai sha inuwa ba dan kana ciki zaka yi dukiya haƙo maka ana gane da kyau ko dan jihar mangoron da suke dan saboda su samu me su samu iya ba ana dalilin iya ana cuta ma me ana cuta ma uwa kada ka kasance haka iyayenmu su ne mafi soyuwa a gare mu mu kasance masu kyautata musu shi yasa Allah subhanahu wataala yake wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana mun yi ma mutum wasiya da ya kyautata ma iyayensa a ƙarshe ma yace ala taqul lahumu uffin ko kalma ta uff ma'ana kalma ta nuna gajiya kada ka ne kada ka faɗa musu to ina ga wanda zai zo yana jama iyayensa ana zagin su in ma wai ba shi ya zaga to akwai ma wanda ma shi ma zai zage iyayen nashi ana gane da kyau ko shine wani mai yake da su ma mai hikima da Allah ya bashi wani jarababban da sai yake waƙe yana fa ya ajaban liman rabbaitu tiflan ulaqimuhu bi atrafil banani wa allimuhu rimayata kulla yawmin falamma ishtadda sa'ibuhu ramani wa allimuhu riwayata kulla yawmin falamma sara sha'iruha hajani yace abun mamaki ga dana wanda lokacin ni nake bashi lomar tu da hannuwana yace ni nake koya masa yanda ake jiwa yanda ake harautar nama to amma yanda ya iya harauta farkon wanda ya fara halbi ni ya fara halbi yace ina koya masa yanda ake rubuta waƙe na larabci yace amma lokacin da ya iya waƙen farkon wanda ya fara zagi a cikin waƙa sani ne wannan shine butulci ko to wannan yayi ne to ko baka yi ba da bakinka ka jama iyayenka ai musu shi ma duka yana ciki yana daga cikin misali kai wani abu wanda zai sa a zage ka in aka zage ka iyayenka aka zaga Allah madaukin sarki ya ba mu ikon kare mutuncin iyayenmu shi yasa mutunci yake da muhimmanci sosai a musulunci domin mutuncinka mutuncin iyayenka ne idan ka zo da mutuncinka to har iyayenka su ma abun zai mi zai shahe su kamar yadda in kasance mutunan kirki har iyayenka su ma alkhairin zai ne za a ce Allah ya ma dan wani albarka wannan shi ne kenan idan in ka kasance mutunan kirki ka gyara ma kanka kuma ka gyara ma iyayenka ida'u quraishun ida'u quraishin lirrasul sallallahu alaihi wasallam cuta wanda quraishawa suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akadat quraishun tu'zir rasula quraishawa sun riki cuta ma manzon Allah wa tastahzi'u bihi kuma suna masa izgili khususan idza dhahaba ila salati musamman idan ya je wurin sallah masallaci akan hanya sai ai ta azami shi ai ta ramu ko kuma azami shi kayoyi dan in yazo ya taka ko in yazo ya fada a cikin ramin ba'ada arra'at istimrarahu fi da'wa bayan sun ga ci gaba da yada addini da yake yi wa difa'a ammihi anhu da kuma kariyar da dan uwan ma'aikinsa yake basa wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilmi shi kuma manzon Allah ya kasance yana fuskantar su yana kalubalantar su da alhilm shine juriya wasabri da kuma haƙuri mun ga bambanci tsakanin haƙuri da juriya ko yawwa shi alhilm juriya kana da ikon karama sai kai haƙuri shi kuma haƙuri mai yawa dan baka iya da mai yawa dan baka da iko ne da kana da iko da karama shine as-sabr kenan as-sabru a'ammu min al-hilm wal lutfu da kuma al-lutf shine tausasawa wal afu da kuma yin afuwa wa kana ashaddahum ida'a lirrasuli abu jahl wanda kuma yi su tsananin cuta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abu jahl wa abu lahab da kuma abu lahab wa uqbatu bin abi mu'ayt da uqba dan abi mu'ayt wal walid ibn al-mughira da al-walid ibn al-mughira wannan su ne wanda suka yi cuta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da sauran mutane Abu Jahal da wa Abu Lahab da Uqba bin Abi Mu'ayth da Walid bin Al-Mughira dukkanin su kuma karshen su bai kyawu ba yana daga cikin misalin cutawar da suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab wata ran ya isko manzon Allah yana sallah yana zuwa hari har manzon Allah ya kare sallah sai ya isko ga sauran manyan ƙurashawa a zaune suna kallon shi yana sallah sai ce a yi afiru muhammadu bayyana ya daiku muhammadu zai rika dudduka kai yana wannan dungure-dungure da yake yi ma'ana nuhin shi sallah a gaban ku kuna kallon shi ku hana shi ba ya ce wallahi in na sake ganin ya zo zai sallah sai na hana shi wan sahiki yana zuwa sai isko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sallah yana zuwa ya ci kwanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba na ce kaka ƙara zuwa kai sallah ba anan to da ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tura ta kai bango sai yace masa ya ma'ashar quraish inni ursiltu bidhabh yace ya ku qurayshawa ku san da ba an turo ne da yanka kawai sai makarkata ta kama su kai muhammadu da kullum bai magana ma yau har ya ce an turo shi da yanka kinan kashe mu ma zai yi ana gani da kyau ko to wannan wannan hadisi na daga cikin hadisan da turawa suke yada suke musulunci abin ne ta'addanci domin ga muhammadu ya ce an aiko shi da an aiko shi da da yanka wayan mutane alhali kalma ta azabu yanka da ake na na layya ba yanka bane ana gani da kyau ko to asali ma shi manzo Allah yake nihi amma ya faɗe sa ne don saboda ya tsoratar da su ta taɓa jin aka ce a yanke mutum a musulunci amma an ce a yanke dabba to zata a nan abin a shi ne yake nuhi a lokacin ne allah ya sabkar da a ra'aitar lafi yanha abidan idan salla a ra'aita in kana alal huda aw amara bit taqwa wannan shine kenan akwai lokacin da kuma ya ƙara komowa da nuhin ya je ya take wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin sujada ya kusa ya zo sai aka ga ya koma baya ya tinkari manzon Allah sai aga ya koma baya da ƙari da ƙari yana haka yana kakkarewa har sau uku yana haka nan sai suka ce masa lahiya mun kana taya kuma kana komowa sai ce ai tahiyan nan da nake yi ina kusa ga in tai ga Muhammadu ne sai in ga wani katar rami wanda in nita ga mahwadawa zai yi a wata riwayar ya ce a in tahi in kusa ga muhammadu ne sai in ga wani amale an san amale ko raƙumin nan mai cizo ya ce sai in ga ƙatar raƙumi ya yi ciki na shi ne baya da bayan da na kuka ina yi mazu Allah ya ce wannan lokacin mala'ika zibiri ne da a ce ya ƙara ya tahi ya kusanto ne ya ce da mala'ika zibiri ya yi gunduwa-gunduwa da namansa wannan shi ne kira ma kariyar da Allah mulki sarki ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu jihar ya yi ta'addanci idan muka shiga a cikin littafai masu tsawaitawa game da tarihi manzo Allah za ku ji abu mamaki game da shi ta ji sunan ma ayi sai a hankali ko abu jahal uban jahilci kenan su larabawa jahilci ba harshen ilimi bane kawai jahilci kalma ce da ta kumshi duk wata wauta da shirme da rishin wayo ana gane da kyau ko ala la yajhalanna ahadun alaina fa najhal fawqa jahlul jahilina ana gane da kyau ko da shi jahilci kalma ce wadda take mai faɗi a wajen laraba mu ne a wajen hausa ana ganin jahilci kamar rishin ilimi ne hatta wauta ma jahilci ne wa kad intakama Allah min jami'il mustahzi'ina kuma Allah ya rama ma'ana Allah ya yi ramuwar gayya min jami'il mustahzi'ina ga gaba ɗayan waɗanda suka yi izgili ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-hijra bayan an yi hijira faminhum man qutila daga cikin su akwai wanda aka kashe wa minhum man ahlakathu al-amrad daga cikin su akwai wanda cututtuka suka halakar da su as'ila tambayoyi ma ga amilat quraish ba'da an ra'at istimrar an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi nashr ad-da'wa wa difa'i annihi anhu mi quraishawa suka yi bayan sun ga manzon Allah yana ci gaba da yada addini da kuma kariya da dan uwan ma'aikinsa yake basa a aka zat quraish tu'dhi rasulako da suka gani sai suka fara cutar da manzon Allah bima za kana yuqabiluhumur rasul dan manzon Allah yake kalubalantar su ramawa yake yi ko ya yake yi yana juriya da hakuri man kana ashadda idaa lir rasul waye yahi kowa tsananin cuta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal Abu Lahab Uqba da Al-Walid kuma cikin su babu wanda ya musulunta domin dama ita ce mafi girman ukuba da Allah yake ma mutum ya hana ka shiriwa sai na gaba halin takama Allahu minal mustahzi'in har Allah ya rama ma wanzan Allah game da masu masa izgili eh tabbas Allah ya rama musu shine wa karin takama Allahu min jami'il mustahzi'in al-khulasa takaitawa akadat quraish fi ida'ir rasul quraishawa sun rike cutar da manzon Allah صلى الله عليه وسلم وكان يقابلهم بالحلم والصبر كما يا كسانتي yana kalubalantar su da juriya da hakuri wa ashaddu a'da'ihi Abu Jahal wanda kuma suka hi kowa tsananin cutar da shi sune Abu Jahal Abu Lahab da Abu Jahal wa Uqbah bin Abi Mu'ayth wannan sune a takaicen uwa masu girma darasin da zamu doka a cikin wannan gabar shine don Allah yana son ka ba shi zai hana ya jarabce ka ba ana gane da kyau don Allah yana son ka ba shi zai hana ya mi ba ya jarabce ka wannan ce domin idan an ce ma a duniya wa Allah ya hiso hiye da kowa wa zaka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gatan Allah to amma ku shi kuma yadda Allah yake jarabtarsa cutar da shi da ake yi Allah yana da ikon lokaci guda ya halaka gaba ɗaya masu cutar da shi amma ba a yi haka ba cutarwa iri-iri suka manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan yake nuna kenan karin maganar da hausa suke cewa mai yake da suna kaza tana take ɗanta ba don ba ta son shi ba mana Allah yana jarabta ka ba don mi ba ba don bai san ka ba don ya ladabtar da kai ne hasali ba manzo Allah yace inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum in Allah ya so mutane yana mi yana jarabtar su ashe idan ka shiga jarabtawa kada ka taba sa akan ka cewa wai Allah baya son ka ne akwai wanda zaka shiga mutun mutun ya shiga cikin jarabta yace Allah minin maka akwai masu faɗin haka wai Allah minin maka da ka sani cikin wannan tsananin da abin da ya kama da haka akwai wani malami yake ba da labarin da idanunsa ya ga wani wani kuturu kun san kuturu ya fi kowa izgili kuturu Allah ya sa a wani sa yi shi haka wai kuturu ne aka ce ya yi laihi aka ce Allah ya la'ance ka ya ce la'anta ta nawa an gane la'anta ta nawa a shi aikin da Allah ya ce kuturu ya riga ya la'ance shi aka ce mishi kuma Allah ya sa ka gama da duniya lahiya ya ce an yako Allah gane da kyau ko a shi ganin ke tashi ta kare ya ce a gaban shi wani kuturu ne ya zo yana roƙon wani ya bashi abinci mutumin yana cin abinci sai ya kusanto kun san kuturu hannun shi wari ke gare shi sai ya kusanto da hannun shi har kusan hancin shi kusan bakin shi inda yake cin abinci sai mutumin ya yi tsaki ya tashi ya yi kamar zai bige shi yana mishi hada kai ne zaka ma wulakanci sai wannan kuton ya daga hannu ce Allah ka gani ka gani kai ka sha mini yace da idanun shi ga wannan kuturu na faɗin haka da kaji sunan ma ka san babu alkhairi Allah ka raba mu da kuturta wannan shi ne kenan a takaicen wa masu girma Allah yana sharafta mutum ba dan bai ne ba ba dan bai sashi wannan hadisin kuje shi ina tunawa da shi manta nake kullum in haddace nassin shi idan Allah ya so ya ɗaukaka darajar mutum a aljanna sai kasance aikin da yake yi bai iya kai shi wannan darajar ibadar da yake ba ta isa ta ba shi wannan matsayin ba sai Allah ya ta jarabtarsa don saboda idan ya yi haƙuri wannan haƙurin ya ba shi ladar abin da zai kai shi wannan matsayin kenan kada mu kasance masu tsuwa idan jarabta ta samu haƙuri shine babban rahuta wasu saburu na ji'aluhu rafiqa durubina fahuwar dawa'u da illatin azmani haƙuri shi ne maganin zaman duniya in ji hausawa ida'u ƙuraishin lissahaba cutawar da ƙuraishawa suka maman suka masu habban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'at quraishun anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman lokacin da quraishawa suka ga manzon Allah ya wayi gari azizan mabuwayi muhtaraman abun girmamawa imtana'u an azahu sun kame daga cutar da shi wa akbalu ala ashabihi bil ida'i amma sai suka koma ga sahabbansa suna cutar da su wala siyaman al mustada'afin musamman kuma masu rauni daga cikin su alladina la nasira lahum wanda ba su da mai taimakon su فأخذت كل قبيلة تعذب من أسلم منها sai kowace ƙabila ta riki wanda ya musulunta daga cikinta tana mishi azaba bil habsi ta hanyar ɗamu a ɗame mutum a sashi kaso wal da kuma bugu wal ju'i da hana abinci wal atashi da kuma hana ruwa hatta sara al wahidu minhum hasida ɗaya daga cikinsu zai iya kasancewa la ya stati uljulusa baya iya zama wala ya jiri ma ya ƙolu kuma bai san ma abin da yake faɗi ba min shiddatil azabi don saboda tsananin azaba kun san azaba wuya in ta yawa akwai lokacin da ma mutum yake kai hankalin shi ma ya gushe ana gane da kyau ko akwai lokacin da wuya in ta yawa mutum ma zai kasa zama kai wuya ta kai ga ai kasan daɗi ke sa a hudda mani ko to ita wuya akwai lokacin da in ta yawa har mani yake hutowa ana gane da kyau ko har mani yana iya hutowa in wuya ta yawa mana dan a nuna maka bala'i na wuya hankali zai iya gushewa za a iya da yake da suna rasa inda aka sa kai to haka aka yi ta musu azaba wasu a ɗame su wasu a hana musu abinci misalin mus'ab bin umair ma'aihiyar shi azabar da ta yi mishi bayan a da a makka babu wanda yake kowa jin daɗi kamar sa in ka ji ana ɗan gata a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a lokacin jahiliya babu kawun Mus'ab bin Umayr dan ma'aihiyarsa mai arziki ce tana daga cikin da suka yi kowa arziki a makka to kamin a aihe sa ita ta yi burin ta samu ɗiya mace ta so gwalagwalai wanda za a sanya mata in an aihe ta ana zuwa sai aka aihe shi a namiji don saboda alfahari ta ce wannan gwalagwalan da na so da sunan mace sai an sami shi duk da namiji ne haka yi yawo da gwalagwalai do shi ne lokacin da manzon Allah ya rasu za a turbuɗe sa hatta ne kafanin da za a turbuɗe sa babu sai da aka sa ciyawa aka rihe shi manzo Allah yake cewa an yi lokacin da a makka babu wanda ya kai ka tufa tasawa babu wanda ya kai ka kawa amma yau ga ka tufan da ma za a tuhe ka bayan ka mutu babu akan shi ne tasabka minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir amma badalu tabdila Allah kara mu na sun sahabbai kaje yanda sahabbai suka sadaukar da kansu musulunta dalilin ya musulunta uwar tasa ta azabtar da shi duk wani daɗi da take basa ta shanye ya kai an hana masa abinci har sai da ya kai salumce ka san salumce ko wata ta rika tashi kamar yadda ka san maciji yana salumce har sai da kai wata shi tana tashi don saboda rishin abin da zai ce don saboda yunwa bushewar da yi watar shi har ta kai tana ne tana iya ka karkara ta wuta amma ya yi haƙuri da ƙarshe dai uwar da ta ga yaƙiya ta sa mishi lahiya ta ƙyale shi wa mimman uzzibu yana daga cikin da aka ma azaba bilalu bilal wa ammar ibn yasir da ammar bin yasir wa akuhu wa abuhu wa ummuhu da ɗan uwansa da ma'aikinsa da ma'aihiyarsa wa khabbab ibn al-arat da khabbab ibn al-arat wannan dukkaninsu in ka ɗauki kowannensu akwai labari na azabar da aka masa idan muka kare wannan littafin muka je a littafi mai faɗaɗa bayani za ku ji amma akwai wani darasi a cikin shi azabar da aka ma khabbab khabbab shi asalin shi abin gane forjiran ne mai ake ce masa makeri kira yake kuma asalin shi bawa ne kuma mutum ne mai jiki lokacin da ya musulunta sai aka rika azabtar da shi da wuta sai a zo a zuba gawai a hura gawai sai a zo a aza shi saman gawai yanzu ya aka aza shi saman wannan gawa kawai ana nan kawai sai a ga wuta ta mutu kun san me ke kashe wutar kitse da zuhur shi take kashe wannan kitsen wannan wutar wannan shi ake cewa wani hani ga Allah baiwa ne yanzu inda wani wani takurarre ne wani busashe ne aka aza babu kitsan balle ya kashe wutar ko sai dai ya kashe shi to amma yanzu dalilin jikin da Allah ya masa yanzu kun ga wannan halin da Allah sai zaman to baiwa a gare shi a shi in kaga Allah yayi ka da wata siffa to ita ta dace da kai ana gane da ke ko in kaga Allah yayi ka da galboshi to ita ta dacewa da kai in ba shi ba to da azaban nama azabacin nama za ka yi misali in kaga Allah yayi ka da muni to shi dacewa dan Allah yayi ka mai kyau to an shiga uku ana gane da kyau ko to wannan shi da kenan sai Allah ya maka wani hanci kamar an nana ke kwaddo saman kwalta as'ilatun tambayi matamtana at quraish an iza'ir rasul yoshin qurayshawa suka kame daga cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da lamma asbaha azizan muhtarama lokacin da ya zamanto mabuwayi alaman akbalo bi ida'ihim to bayan sun bar cutar da manzon Allah gawa suka koma akbalo ala ashabihi ko sai su koma wajen sahabbansa kaifa kanu yu'dhunahum ya suke yi musu azaba akadat kullu qabilatin tu'adhibu man aslama minha shine kowace kabila tana tana rikon tana kama wanda ya musulunta daga cikinta uzkur li ashhar man udhibu ambata mini mafi shaharar wanda aka wanda aka azabtar irin su Bilal irin su Khabbab amma shi ma Ammar akwai wa'azi sosai a cikin azabar da aka musu ban so in tsawaita dan saboda in muka shi wancan littafin duka za ku ji malai ce al-khulasa takaitawa lamma qawiyar rasul sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzon Allah ya karfafa ya samu karhi a makka bada'at quraishun fi ida'i ashabihi to quraishawa su suka fara azabtar da sahabbansa wa khassatihi wa khassatan nan kuskure ne wa khassatan almustada'afin musamman kuma wanda suke maraunana wanda suke yaku bayu ka bilalin kawan bilal wa ammar da ammar bin yasir babban uwa darasin da za mu ɗauka a cikin wannan gabar shi ne a sabur ala libtila haƙuri a kan jarabtawa ana gane da kyau ko? kashiyan irin azabar da aka yi ma wannan sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma wannan bai sa sun yi mi ba sun yi ƙasa a gwiwa Allah zai jarabce ka ta nau'uka daban-daban akwai wanda Allah zai jarabta da rashin lahiya akwai wanda Allah zai jarabta da kariyar arziki da ɗan kasuwa ne arziki na zuwa ana samun ciniki amma yanzu shiru sai ya zo ko barkono ko ni karin magana suke cewa idan kasuwa ta ƙika ko barkono ka saida sai a ce ba da yaji ana gane kun an san tanka ko to in ma in kasuwa ta kika tanka ma in ka zo kana sai da sai a ce tankan shi ba ya da yashi alhaji gona guda kuke so tankan kai da sauran abokanka in kuma nema ne kake bida ne kake yi shi ma haka ga Allah ya jarabce ka ana bida bidar taqiya shi ne shi ma har yanzu ke cewa idan farauta ta ƙi ka kunkuru ma sai ya tsere maka an san kunkuru ko? kunkuru mai tahiya sannu sannu to in farauta ta ƙi ka kunkuru ma sai ya tsere maka da gudu ko hawaii ma sai ka tsere maka ma'ana duka wannan jarabtawa ko? wannan shi ne kenan haƙuri akan jarabtawa wai in baka mai haƙuri akan jarabta ba mi za ka yi a ƙaran allah za ka kai kenan me mahuta haƙuri haƙuri Allah ya sharafce ka da abun da ke na tsanani na abubuwa ga sunan sai a hankali duniya ta maka namun goro ana gani da kyau ko ka yi haƙuri shi ne babban mahuta ka koma gawa ka koma ga Allah ya sahibal hammi innal hamma munfarijun abshir bi khairin fa innal farij Allah Allah yuhdithu ba'da al-usri maisaratan la tajza anna fa innal qasim Allah ya kai wanda kake cikin tsanani albishir albishir mai yayi tsanani shine wa shine Allah amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wai sai yayi maka tsanani yace Allah yana samar da sauki bayan tsanani da haka kada kai tsuwa domin mai raba arziki shine wa shine Allah madaukakin sarki ka koma ga Allah kuma ka kama sababi wannan shine kenan kada ka zamna kai ta Allah ka bani kuɗi Allah ka arzitar da ni kun ba kama hanya ba shine Umar yake cewa ala la yaq'adanna ahadukum 'ani at-talabi wa yaqulu Allahumma arzuqni wa qad 'alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fidda kada mutum ya zo yana Allah ka bani kuɗi Allah ka bani kuɗi bai je kama kasu ya kama hanyar nema ba alhali ya san sama ba ta ruwan nera da sefa wannan shine kenan darasi na gaba da yace مطالب قريش مطالب قريش من النبي صلى الله عليه وسلم wasu abubuwa da ƙurashawa suka nema daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'at quraish anna al-idaa lam yujdi naf'an lokacin da ƙurashawa suka ga cutarwa azabtarwa ba ta amfanar da komai bal zada al-muslimina imanan wa yaqinan bari ma dai ta ƙara ma musulmi imani da yaƙini kinan cutawar sun ga kamar ana ƙara mazawurwa ne mashau ilar rasuli sallallahu alaihi wasallam sai suka tai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa talabu minhu an ya'budu alihatahum sai suka nema daga gare shi akan ya bauta ma allolinsu wa ya abudu ilahahu su ma sai su bauta ma allansa fa'anzalallahu alaihi suratul kafirin sai Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal kafirun ana gane da ke ku? asali kamin a kai ga wannan ma sun zo suka ce muhammadu sallallahu alaihi wasallam in dukiya ce kake so ka zo za mu tara maka kuɗi ka zamanto kayi kowa dukiya in shugabanci kake so ka zo za mu ɗora ka kai ne shugabanmu in 'yan mata kake so ka zo za mu hiddo maka 'yan matanmu tsala-tsala ka zaɓi wadda kake so in ko ba ka da lafiya ne saƙorar hankali ki ta same ka ga yamura duk inda likita yake za mu iya ɗauke shi zai maka magani ana gane da kyau ko a lokacin sai manzo Allah ya fara karanta musu fussilat ana gane da ke guda ya kai inda Allah yake zancen in busu yi imani ko za mu sabko musu da narkon azabar suka ce a haƙuri muhammadu ya haƙuri ya isa haka ya isa haka to yanzu bayan wannan ne kuma sai su komo ga wata dubara tunda a cikin maganar waccan kama akwai ɗan izgili ko to yanzu bari a komo ga wanda babu izgili shine shi suka fara neman yanzu to wata ran abota ma allansu yau abota ma allah namu mu musulmai ko gobe sai a bauta ma Allah su sulata da uzza ko kuma a yi shekara guda ana bautar Allah mu shekara guda ana bautar mi ana bautar nasu sulata da uzza wanzu Allah ya ce musu ba ta sakuwa bindiga a ruwa a lokacin Allah mulkin sarki saukau da qul ya ayyuhal kafirun kace musu ya ku taron kafirai la a'budu ma ta'budu bazan bauta ma abinda kuke bautawa ba wala antum abiduna ma a'budu kuma kuma ba za ku bauta ma abinda nake bauta ma ba wala ana ni fa da can ma fa ba abinda kuke bauta ma nake bauta balle ku ce ai tuba ai na lalace ne da ina bautar gumakanku yanzu na komo ina musulunci a ni can dama wala ana abidun ma abattu ba ma ni can ba ma Allah ku nake ba tunda aka aihe ni ba bauta ma allolin ku ba balle ku ce na zare ni ko kuma na zama dan baya ga dangi wannan shine kenan a takeice dai Allah madaukin sarki ya sabkar da suratul kafirun aka maida wannan bukatar tasu falamma ayisu lokacin da suka suka hidda tsammani minhu da gare sa an yusqita min alqur'ani talabu falamma ayisu lokacin da suka hidda tsammani na manzo Allah ya ya bada dama a rika tattanzawa a wajen bauta yau ayi wanga yau ayi wanga yau a taba kidi gobe a taba karatu talabu minhu ya nema daga gare shi sun nema daga gare shi an yusqita min alqur'ani ya goge daga alqur'ani ma yaghizuhum abun da yake ba su haushi min damme alihatihim na zargin abinda suke bauta ma wa ibadatihim da kumbautarsu da suke yi aw yubaddilahu bi qur'anin akhar ko kuma ya canza wani qur'ani domin wannan qur'anin yayi tsauri sosai fa anzalallahu jawaban lahu sai Allah ya sabkar amsa a gare su qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi kace musu baya gare ni ba na da inci ba ni da damar in canza sa da karan kaina in attabi'u illa ma yuha ilayya ni ma ba abinda nake bi face abinda aka min wahayi kidan ba ni da damar mi canzawa ana gane da kyau ko wannan yake nuna yanda in mutum na son abu gare ka ta kowace hanya zai iya bi ana gane da kyau ko ta kowace hanya zai iya bi hatta ma abinda yake shi baya so zai iya bi dan dai saboda ya ga bayan wannan abu ana gane da kyau me ma'ana hatta abin da baya so ai ba su san bautar Allah ko to amma sun yarda in dai har za a bauta ba ne nasu sun yarda wannan shine kenan kenan kuma irin shine abin da hatta makiyan yanzu su ma suke yi za su iya su kawo muku da wasu abubuwa na jin daɗin rayuwa amma a ƙarƙashin ƙasa akwai lauje cikin naɗi da walakin goro a miya kaga an yi miya an sa goro a cikinta ka san mai yiwa dai wani boka ne ce a sa goro a cikin miyan nan baban zaba ana gane da kyau ko da kaga turawa ko makiya addini sun yi wani abu wanda kuke ganin a zahiri amfani ne to akwai wani zagun ƙasa da suke yi akwai wani amfani su a wajen su wanda suke so su cimma ko da ko a ce ku za ku amfana ba sun kera mana sunan ne ba sun basa su a kasashen musulmai kai sun ma ɗauki nauyin talabijin talabijin yanzu misali mafi yawancin talabijin nan da suke ɓata tarbiyyar mutane tura ke ɗaukar nauyinsu ana gane da su ke ɗaukar nauyinsu daga an sa talabijin mai suna kaza kaza talabijin mai suna kaza kaza hatta a kasashen hausa za ka samu misali akwai fidelite a nan fidelite sauran talabijin su kasuwanci ne suke amma su fidelite ba kasuwanci suke akwai masu ɗaukar nauyinsu don saboda su lalata tarbiyyar yara ƙanana ta hanyar desan anime kenan da suke sawa a cikin desan anime kenan nan suke koya musu wani munan ɗabi'u da sa musu son addinin kiristanci na wani per noel da wani cross da abin da ya kama da haka ana gana a ta hudu ba mun taɓa rubuta mai zaman kanta akan mai ke da suna wannan da ta anime ke da hudubar tana nan kusan shekara biyu ko uku da muka yi ta akwai abubuwa za ka ji na al'ajabi na abubuwan da suke sharrin da yake a cikin wannan da ta anime ke da suke yadawa a takaice dai za ku gani a zahiri kama amfani ne ko amma kuma a can ƙasa za ka gani sharri ne to haka su ma suka nemi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu as'ila tambayoyi limaga mashat quraishun lirrasul sallallahu alaihi wasallam don me yasa shawa suka shi wajen manzon Allah ma za talabu minhu mi suka nema daga gare sa ma za anzalallahu jawaban lahu mi Allah ya sabkar musu na amsa ma za talabu minhu me suka nema daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun nemi talabu minhu an yuskita alqur'ana ko an yuskita min alqur'ani ma yaghizu bimaza ajabahu amsan me ya basu ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi ba ni da damar in canza sa ni ma abinda aka sabkan min da shine nake aiki alkhulasa takaitawa lamma ya iso minhu lokacin da suka hudda tsammani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talabu minhu an ya'budu ilaha sun neme sa da ya bauta ma abubuwan bautar su wa hum ya'buduna ilahahu su ma su bauta ma abun bautar shi aw an aw an yughayyira alqur'ana alladhi fihi sabbun li alihatihim ko ya canza qur'anin nan wanda a ciki akwai aibantawa da zagin allolin su in uwa masu girma darasin da zamu doka a wannan gabar shine alhaqqu haqqun ita gaskiya daya ce gaskiya ba ta buƙatar ado ƙarya ita ce ke buƙatar ado ana gane da ke ku kuma shi addini ana yin sani kai tsaye ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fi silmi kafa addini gaba ɗaya ake shiga ba kafar dama tana cike ba kafar hagun tana ina tana waje kenan wannan shine kenan kuma shi addini in ka yi sa dole sai ka sa a masar ranka domin manzon Allah da kansa wanda ya zo da musulunci yace shi ma kansa ba da san ransa bane yake mi yake addini bi ne yake yi abinda aka saukar masa da shi yake ne shi yake aiki ma'ana kenan kai ma in ka ce musulmi ne to za ka yi musulunci ne da yanda Allah da manzo suka ce ayi ba wai da son ni ba ba wai da son ka ba ba wai da son ranka ba kace sai an rage wani abu sannan ka shi Allah sai ya ce walau ittaba al-haqu ahwa'ahum lafasadati samawati wal ardu wa man fihinna da a ce za a bi son ran mutane dangane da gaskiya to da sama da ƙasa da abin da ke ciki ya lalace darasin da za mu tsaya na ƙarshe shine hijratul habasha al'ula hijira ta farko zuwa habasha walamma ra'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ma yalhaqu bi ashabihi min al'adha lokacin da manzon Allah ya ga abin da yake samuwar sahabbansa na cutarwa wa anwa'il azabi da nau'ukan azaba amarahum bil hijrati ila al habasha ya umurce su da su yi hijira zuwa ina zuwa habasha fahajara asharatun min ashabihi sai goma daga cikin sahabbansa suka yi hijira wa khamsu niswatin da kuma mata guda biyar maza guda goma mata biyar منهم عثمان بن عفان daga cikin su akwai Usman dan Affan wa zawjatuhu Ruqayya bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da matarsa Ruqayya ƴar manzon Allah wa kad raja'u ba'da thalathati ashhur bayan wata uku sai suka komo bi sababi alamil ghurba dan saboda radadi na bakunci wa qillati adadihim da kuma karancin adadinsu su ma'ana da suka tai mai yake da suna sai ya kasance dama yan magana suka ce inda ka saba yani inda ka sha daɗi ko to rishin sabokin nan sai yasa ba su jin daɗin mi ba su jin daɗin zama amma akwai na biyu shi kuma suke cewa inda ka samu ya inda ka saba ana gane da ke ko inda ka saba ya inda ka sha daɗi amma kuma inda ka samu ya inda ka saba misali za ka gani 'yan kaso 'yan nijar da suke kasuwanci a kasashen cote d'ivoire da ina da ina a ina suka saba ina ne asalin garinsu amma yanzu in kamilu su nijar suna zama sun saba da nijarkin ba su saba a amma can suke samu inda ka samu ya inda ka saba amma ɗauko tsohuwa daga ƙauye ka katanya mai cikin ac da komi za ka ji kwana ɗaya kwana biyu ta ce ita gida take so ta koma akwai daɗi ko ba daɗi amma inda ka saba ya fi inda ka sha daɗi ana gaya da jago wa kana zalika fi sanatil khabisati min al-hijra wannan kuma ya kasance a shekara ta biyar ce ta hijira wa hiya awwalu hijratin fil islam wannan kuma ita ce hijira ta farko a musulunci as'ila mata amara annabi sallallahu alaihi wa sallama ashabahu bil hijrati ila al-habasha yaushe ne manzo Allah ya umurci sahabbansa da su yi hijira zuwa habasha kenan lokacin da ya game cutarwa kam adadu almuhajirina adadin wanda suka yi hijira su nawa ne goma sha biyar ko mata rajaru yoshi suka komo lokacin da aka yi wata uku fi ayi sanatin kana zalika yoshi ne aka yi wannan hijirar shekara ta biyar kana zalika fi sanatil khamisati min alhijra shekara ta biyar kamin hijira ana gane da kyau ko dai malici alkhulasa takaitawa lamma ishtadda al'aga bil muslimina lokacin da cutarwa ta tsananta ga musulmai amarahumun nabi sallallahu alaihi wasallam bil hijrati ila al-habasha manzo Allah ya umurce su da su yi hijira zuwa habasha fahajara asharatu rijalin sai mazaje guda goma suka yi hijira wa khamsu nisa'in da mata guda biyar wa raja'u ba'da thalathati ashhurin shi suka dawo bayan wata uku darasin da zamu doka anan uwa masu girma shine gari da yawa mari bai cin kansa in an hana ka a nan kulya ibadiyar ladina a kulya ibadiyar ladina amanu inna ardi wasu a turfa iya ya fa'abudu ya ku ka ce musu ya ku bayuna wanda suka yi imani ƙasata mai yawa ce in aka hana ku ku yi ibadar ku a nan to ku ce a can ku yi mari yake da suna gari da yawa ma ba zai ci kansa ba kenan gari da yawa kenan ba za ka rasa inda za ka yi ibada ka kuma musan da cewa ita hijira ba wai sai daga gari zuwa gari ba hatta a cikin gari guda ma kana ikin hijira ya kasance mutanen angonku sun lalace in ka zamna da ɗiyanka su ma za su iya lalacewa to in ma gidan naka ne sai dashi ka koma wani gida wallahi kuma wannan na ga wani mutum da ya haka ahlus sunna ne ba zan gai sunan anguwar ba amma anguwa ce wadda da kaji ta kasan anguwar malalata ce gidan shi na kanshi anguwar sai a hankali yara sun fara tasirantuwa da mashayan da ke da kai a anguwar ya sai da wannan gidan ya koma can cikin daji ya sai gida ya zamna shi da kanshi yake ce min wallahi malam dan saboda lalacewar anguwar ne da abu kaga hijira ce kuma Allah zai canza masa da alkhairi akwai kuma wani malamin mu wani doktor ne da ya muna premier a ne a jami'ar tattazamu shi kuma nan yake da zama da ƙarshe shi da bakin shi ki gami ne ce malam ya ce mini abdulmalik zan bar mai zan koma maraɗi ce malam lahiya kuma ya ce a ni tarbiyyar mai ce ba ta mini ba ana gani da ke ku ya ce can gida zai koma zancen da kuma yana maraɗi yana tahiya yana komawa domin an san shirshar ne yana bada karatuka yana ta yana komowa yace dan ya kula da tarbiyyar ƴaƴansa ya koma ina ya koma amara ba wai yana nufin ya mai lalatatta bace mai yiwa anguwar da yake ce sai a hankali kuma yana ganin a can maradin zai yi ba su tarbiyya wadda ta hile wadda hila wadda ta fi inganci musamman irin masu kuɗin nan ne wanda kuma manyan lakunoni suke kadiyansu akai yaro da kwalkin da ke da lalataccen abokai su lalata su lalata mishi da diya to idan yin haka kenan zai tsira da tarbiyyar ne da tarbiyyar Aisha haka kai ma akwai majalisin da kake zama kaga sai a hankali ana lalata fada da kake zama cikin shi sai ka kaurace ma wannan fadar ka abin da ya kama da haka na fata Allah mu saki ya bamu ikon nisantar abin da zai shayo halakar mu inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله